سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله المنعوم على الأسباب والآلة إمام الفتاوى من شيء ويوم الكافر الكتاب صحيح البخاري حديث أنس صلى الله عليه وسلم إن كانت تقول اليوم البخاري a cikin nisa muna cikin kitabun wato musufi littafin da ke magana a kan hukuncin musufi da musufi jirgin ji irin maganganun malamai a kan musufi da musufi din mai bambancin su sannan kuma ya malamai suke ɗaukar su na ce musufi na ruskar shi a wajen fuka khusufi na fuskar shi wajen kuka haru muhaddisai kuma kusufi da kusufi ya suke da shi cewa dai kusufi da kusufi ya yi shiga ayyar fahimci a cikin rana ayyar fahimci a cikin wata domin wannan hadisai da muka wuto inna shamsa wal kamar la yankhasifani la yankasifani mawti ahadin wa bi hayatihi ko kuma la ya khasi bani da mawuti ahadin aw wala li hayati to su ce to lalle kusufi da kusufi to ana amfani da shi zai yi shiga ga rana kuma zai yi shiga ga wata to da kuma su muka hawo in sun ce kusufi kisu yau hasken rana kusufi kisu yau hasken wata su sun bambanta su muka hawo mamu hadisai da aka yi da wannan hadisai sai suka ce kowanne ila shirarsu kowanne ba suka ce kusufi farkon shi farkon da ke kama ya fara yin shi hasken ranar a hankali a kai to a wannan lokacin kusufi in ya gama dushi ta gaba ɗaya to ya zama kusufi din wasu ka sha wasu ka ce wato in ya samu kisbewar gaba ɗaya don yanki yanki ya danganta da yadda Allah ta baraka ta'ala ya so abin mai kasance sai kuma ya danganta da yankin da ake wani yankin za a yi kusufin gaba ɗaya wani yankin za a yi kusufin ba'ai kamar kashi hamsin na hasken ranar duk an shafe shi sai to in ba a yi da su kira shi kusufi in an samu birkun liyan gaba ɗaya sai kira shi kusufi haka wasu gaba amma da mutum ma'ana na farko dai ta ƙarfi da galibin garin fukaha da lamar sai ba a cikin shi babu nida da salati ya da atan fil usuli wannan babu yana magana akan wato yin kira bis salati ya da atan wato a samu kowace yau na musu ya ce bis salatu jami'atu bi as-salatu kenan ya ce bis salatu da ayyukan kayan ki tabbata da aiki ya yi kaya babun nida'i bi qawlil munadi as-salatu jami'atun kage ya yi kaya ya yi kaya ga yadda mai kiran sallar zai ce as-salatu jami'atun domin kuma sai ce babun nida'i bi salati jami'atan jami'atan fil usul mai kira ya ce assalam jami'atun fil usufi ba kiran sallah bane za a yi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah karshe ba shi bane ba kama za a yi ba ba kama ba kiran sallah amma dai sunna ta zo ana dan wani abu ne kamar salawa assalam jami'atun za a ba da salawa a taru saboda musulmi za a yi sallah an dawo saboda kusuri za a isa wannan shi ne wannan abin da yake da babu da da kauri da kauri yi as-salatu jami'a
حدثنا إسحاق قال خبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسبت لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة حدثنا اسحاق قال اخبرنا علي بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام بن ابي سلام الهمشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن ابي رضي الله تعالى عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نودي إن الصلاة جامعة فلن حديث إسحاق لا تتجمو نعنا في بابا من إسحاق لي إسحاق بن منصور لي لن إمام البخاري أنا إسحاق بن منصور ما مولى ما ما أيضا سنن كما إسحاق وكان إسحاق بن إبراهيم بن مخلد wanda aka fi sani da ishaku a ibn rahawai alhassari to shi to dai ana dai tambaba sun sun ishaku kannan wani ishaku mansuri dai ko kuma ishaku ibn ibrahim ibn maglad alhassari wanda aka fi sani ishaku ibn rahawai shi kan ishaku ibn rahawai dai na bukari sun kai wajen guda biyar sabon ibrahim sabon ibrahim dunna imam bukhari to amma daga ciki ishaq ibn ibrahim ibn makhlad al-hanzali al-ma'ruf bi ishaq ibn rawi ibn rawi to kowane daga ciki dai to shine wannan lafafin da ya kawo su yace ko wancan ne ko wancan to أخبرنا يحيى بن صالح سيار بن صالح هذا سده شين الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الهمشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير كان وما يدري أن سيدنا يحيى يروى يحيى بن سعيد الخطاب يحيى بن أبي كثير لأسلم يروى فرود wani lokaci a tarjama wani in kawo su da yawa قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يجي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري دافن ضده أنا عبد الله بن أمري يا كرمك عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما دافن فتك دم قالوا ده شيء عبد الله يا ابو القاسم هو اللي سهادي قال لما كسفت الشمس شيء عبد الله يا ابو القاسم في لوكتين da aka yi wa rana kusufi ranar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zarin annabi sallallahu alaihi duniya sai aka yi kira aka yi shela inna salata jami'atu a taron ba za a yi sallah ta kusuri a taru za a yi sallah inda sala da jami'a akwai sallah wanda za a taru a yi akwai sallah wanda za a taru a yi aka yi da yi ka san ana kiran sallah da shi aka rika ba da wannan salawar to wannan salawar ce imamu bukari ya yi mali ana salawa za a yi wannan sallah ta kusuri ba yana magana kan jam'in can ba a a taru a taru za a yi shi ne magana can gaba a kan ana yin tajami ita sallar su ana yin tajami kada yin da kake kana kasuwa kana yin mata magana to lallai ka san a mazan a haɗu masallaci a musu sassan wanda ke gona mazan zai taso masallaci a musu sassan to shi ne amfanin wannan sanarwa
babu khutbatul imami fil khusufi babu kurbaci limamin bin kusufi wannan babu yana magana kan kurban liman a lokacin da rana ta kishe mana aka kishe hasken rana aka yi kusufi to ana kurba kamar yadda ce ne mun karanta daga ciki in an lura hadisan jiya fa kurban ba ba a rabar nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yi wa mutane kurba yi mutane kurba ya yi wa'azi mai tsoratarwa mai rana ciki mai tara hankali wasan wa'azi da annabi sallallahu ta'ala da sallam yi akwai tashin hankali matuka kiman kana da kalbun a wurin asan bako shi
وقالت عائشة وقالت عائشة وأسماء وأسماء خطب النبي قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عائشة سيد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت ليس وأسماء أكل أسماء بنت أبي بكر إذا ما تاتي خطب النبي صلى الله عليه وسلم مزار صلى الله عليه وسلم على وكشن وكان لأكل كسوفي بعد كما صلى كاي مزار لا يقربا جسور الله a koma ga Allah hadisanci saba ma Allah fushin Allah na kawo irin waɗannan ayoyi Allah na saukar da irin wannan ayoyi ne domin tsoron tauba shi ne ma da su bi ayati la tahwifa ma da su bi ayati la tahwifa wannan ke rabo ya ji tsoron Allah ya tsira daga abin da yake shi ya kasa ma Allah
حدثنا يحيى بن بكير to قال wannan ya tsaro da aliki kamar da aka saba din da Imam Bukhari ya kawo hadisi ba misali ya yi isnadin sa ya karba daga wani wani ya karba daga wani wani ya karba daga wani shi isnadi ne wasu to duk inda ya kawo malamai suna kwanfarowa su gano wannan tarihi da ina musu shi dai suka gano malai duk inda kake Imam Bukhari ya yi tarihi lallai ya kawo wannan riwayar da isnadin ta can baya yanzu sai ya wadatu da barin kawo isnadin ko kuma a a nan gaba zai yi wasu sai ta kawo ta isnadin ta nan gaba don haka yanzu ya wadatu da barin isnadin kawai sai kawo hadisi ko kuma a fuska ta uku bai kawo ta baya ba nan gaba ma zai kawo amma akwai wani littafin jabari wanda ake girman shi ya yi wasu ilmin da riwaya don haka yanzu sai kawo kankanin babu misali don haka ka gane cewa fara ƙashi na isali shi na inda ya riwaita daga wanda ya riwaita shi ma daga wanda ya riwaita har daga wanda da aisha ne cewa ka ɗaga da nisa ko babu ta ala ne ma shi wasu ba to wannan tarihi ne ya da aisha imam bukari an tuna maganar jiya ce ma a farajahu fi ba da sunan ya kawo shi a babu sadaka cikin kusufi babin da annabi ke magana in an yi kusufi maza maza a rika sadaka domin sadaka tana bice kushin Allah wannan daga alamomi ne na kushi na kungi da bara ko ta'ala maza maza a yi sadaka sadaka tana bice kushin kungi da bara ko ta'ala to a can ne ya kawo shi idan ta zuwa ya kalle a karatun shi ya jobi wa kallon da na shamsu wa kalaban nasa to kaji amma da aliyu duke kuma asma'u fa ila ne yake asma'u ibn abi bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu zai zo nan gaba kamar babi goma sha ɗaya nan gaba imamu bukari mai kawo wannan hadisi kaga bai kawo shi ba amma duk da zai kawo shi nan gaba sai yawa da da wasu ne shi zai kawo shi a babu ƙauli imamu fi kurbatin kusufi amma babu باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد وأنا الإمام البخاري ذكره وأن حديثنا معناه يكره إسنادي لو حديثنا سيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب حا وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني قروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فأترأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد فقرا قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يتصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وكان يحدث كثير من عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم غسبت الشمس بمثل حديث أروة عن عائشة فقلت لأروة إن أخاك يوم غسبت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخذ السنة
حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث بن بكير عن ابن شهاب حا وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عن بصر قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني هو عن عائشه زوج النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال خطبت الشمس في حياه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فخرج الى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة حين أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يحسبان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فانظروا إلى الصلاة ولن حديث يحيى بن بكير يا بن المقال حدثنا الليث يجي يجي يا بن المقال ya karbu daga Ubayyu Ali bin Shihab ya karbu daga Muslim ibn Shihab shi Muhammad ibn Muslim Shihab al-Zuhri ha hawala sanad ma'ana zai ka aji wannan isnadi kuma in kara ma'ana wannan riwaya da zai kawo yana ya yana da dukkan isnadi biyu kaje wannan hadisi hadisi na Abu Bakr قال حدثنا الليث الرقي علي شهاب ها وتوت hanya domin can za su haɗe gida amma ta hanya biyu sami wannan hadisi don haka sai in ya tashi ba da yawa sai ba da shi gaba ki ɗaya ya ce wa haddathani ahmad ibn salih hanya ta biyu ke a tsari ta ne ha hanya ahmad ibn salih ya rubuta mu qala haddathana an basatu أما سفيان بن نشين أما سفيان خالد بن يزيد الأيلي أما سفيان خالد بن يزيد الأيلي شيكما قال حدثنا يونس إجي يونس بن يزيد الأيلي يا زمن البخاري كان أمي شيء شي أما سفيان خالد بن يزيد الأيلي يا كفارة كتبوا ما يدين يونس بن يزيد الأيلي shi kuma an ibn shihab ya zama da ibn shihab kaga ka hadi sai wani ibn shihab wacce riwaya ma an kuɗe ne ibn shihab nan kuma an yi a haddasa yunus an ibn shihab qala to ga sun sun hadi qala haddathani urwa ai ga sun hade dukkan kalma ibn shihab don haka yanzu kamar wani ijazi ne tun da za su haɗe kai ibn shahab ibn shahab ya ji daga urwa urwa da ummu aisha to bari sai su rabu dan suka rabu can inda suka haɗe shike na sai riwaya ta kawo kan ka kuma guda da ibn shahab ta kuma guda قال تسلم قروة يشرب وجود الزبير يا رب أن عائشة يا جاك أم المؤمنين عائشة يقول ما يدريش زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا نبات صلى الله عليه وسلم domin dan asbabu ne dan watan a zulmul qawami wurin awabishi wato asma bintu abi bakr sannan kuma dan uwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dan uwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam domin da mahaifin ma'aiki sallallahu sallam da mahaifiyar wato zubairul awwali wato wada ne wada kona ne kare da kuma sai to ba shi ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi zubairul awwali zubairul awwali
قالت خبر الشمس قالت تسي قل لا جهت خطفت الشمس وكما تاي الكسوف في حياتها كسبت الشمس خطفت الشمس كان الكسوف بالكسوف جينا شجاع سنانا جينا شجاع سموتا تموت وش وخسف القمر وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يجي نظرت الشمس بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج الى المسجد كان لا يلبسون امام النبي صلى الله عليه وسلم سيما لا تصل اليه الا صلاتي فصف الناس وراءه فكبر sai mutane suka yi sahu sahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a iya cewa fasaffan nasa a iya cewa fasaffan nasu da wanda ya ga nasa kai ne musu aishewa a larabci aishewa fasaffan na sai a ɗauke shi mutane sai a nan sassan ya jera saffan na su na da mutu ko saffan na su wanda su ɗauke shi lazimi ne sai mutane suka yi sau mutane sai suka yi sau sau suka jera wara ruba na sallallahu alaihi wasallam faka ba fa za a sallallahu alaihi kabbara hama فابتدع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قراءة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم يجوب الكعب قراءة بالصوت ثم كبر سنه كبر توبه فركع يركوع ركوعا طويلا ركوع بالصوت ثم قال سمع الله لمن حمده فنسيش سمع الله لمن حمده فقام يتوكل يركوع له ولم يسجد بالتحيات الى محمد الحسابة لأن تقول الركوع سيزوى السجان ثم دار صلى الله عليه وقرأ قراءة طويلة سيسا سيوا سابوا سيوا تبكين شيء القيام الثاني القيام الثاني وقرأ يقرأ قراءة قراءة طويلة بالصوت هي أدنى من قراءة الأولى bai kai tsawon karatun tsayuwar farko ba a tunanin kira da bai kai kira a ta farko ita kira a ta farko gwargwadon tsawon surutul bakarai a nan suwa da bai sani sannan na biyu tsayuwar na biyu gwargwadon surar ali ibrahim sun makarfa sannan sai ya ce allahu akbar na rukuku na biyu wa ka rukuku a ɗauyin ya sake rubugu mai tsawo wawa za ta rubu da wani bai kai tsawon rubugun farko ba sun makara sun sai ci sami allahu man halilahu rabbana laka hamdu rabbana wa laka hamdu kan gidan a can da farko ɗaukakowa na rubugun farko sami allahu man halilahu amma ɗaukakowa daga rubugun na biyu ce sami allahu man halilahu ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة بالتبارك ثم قال في الركعة الآخرة بالتبارك سيد أيدك من قال لمن فعل an sa'an tuna an saba wuce irin wannan ya ce kala bi ma'ana fa'ala kuma kala biyayya ai kaga ba ba ba a hannu bi magana قال بيدي أي فعل بيدي سي أي كتاب هل مش هذا معنى إشارة قال بيدي معنى فعل بيدي تشير كريم ولا ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك أي ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك سنة الرسول بأي كتاب وتعرف من أظن به إنسان جرك أفرده يا أي كتاب أركع التدريب فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن يصلها سيادة وسلم كل كارثة لنا يا شيخ ركوع كل كل ركعة ركوع لكل ركعة ركوعان فأتقوا في أربع سجدات كما سجدوا watan biyu biyu wannan dama abin da aka saba ne aji su je da duk ake ma kowace raka to ka ga kowace raka na da su je da hudu raka da hudu hudu a sallar ibada na da hudu hudu su je da hudu kowace raka na da hudu biyu su je da biyu amma sabani akwai wani sun ruwaito rubutu tabbas ga rakowo guda ne rubu takwas sujada ma sujada da rubu to amma dai wannan shi ya bi wa kan wa kan shahara shi ya yi zama mutum fasar mara arba'ar kaji bi a wani sujada su wanda ya ci shan sake sigara da yayi ta kuma da hasken ta sangaran lafiya lau قبل أن ينصرف الكافرين أنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ranar da kuma yake gida ya dauki sun makama sai an yi sallallahu ta da sallallahu ya tashi ba a suna alallahi ba ko arabi to duk wannan sun makama ba a suna alallahi ba ko arabi shi da yake ka wannan hadisi babu kubaci imam bin usuli hutubar ainihin su kawai a gano ana hutuba a kusurfishin ana hutuba a kusurfishin ita kuma hutuba abinda ta kunsa godiya ga Allah godiya ga Allah gode gode ma Allah kan yi mu'mini karamishi kan an an ta tabarruki ga Allah an ta kankanta kai ga Allah har ba da ba su saba da tabarruki a sallah ba da tsoro a sallah yawan koyi su kamar da muka jiya daga cikin hikimomin salatul kusufi wa kan koyar da amawa sallar kasawa kasawa sun saba sallar cikin kushuki da tsoro da hirgici da tsananin makarkata sun ce suna rawa saboda suna jin ga su gaban ana wannan ita ce sallar kasawa to amma ba su ke sallar sallar da nan guda kawo usuli kowa su yi kullum yau dai su irin sallar kasawa sai a yi sallar a hirgice cikin tsoro ga wani abu ya samu wanda ba sama gani girki ba sai tsoro ya cika zukata to wannan shi da ce sun makawa tare da huduwa kaga ayi ayi ayi godiya ga Allah kaga ba za ta ce assalamu alaikum sai da sai da ranar yayi to kaga ta yayi wannan ni'imar bayan kuma zan ta gode ma Allah an gode ma Allah zai ƙaro baiwa da shi ka kuka asirin nan sannan kuma wa'azi wa'azi aiwakai wa'azi aiwakai wa'azi aiwakai gargadi a ji tsoron Allah abin da ke jawo irin waɗannan abubuwa a guje shi shi ne abin da kuma ta fasa ke a kuma ga Allah a ji tsoron Allah a yi ko da Allah a yi hajji a hannu da wani kana mai to ba ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yabo ga Allah da ma huwa ahadu da abin da ubangiji ya cancanta na yabo ثم قال sannan sai a bisa da shi kuma rana da wannan da kuke gani ayatan min ayatillah ayoyi biyu daga ayoyin Allah la yaqsifani mawti ahadin wa la hayati ba sa kishewa don don wani yaro ko kuma don hayyoni ko don wani yaro yi a ba su kishewa ayoyi na Allah mun dai dalilin wannan magana sahabbai ne ke cewa domin kusufin da aka yi yayi da ranar sinna ibrahim ne wafati dan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga babin biya alaihi salam to ranar da sai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna addinin shi sosai dan an ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuka da hawaye sosai sosai annabi sallallahu alaihi wasallam har yana ajiyar zuciya akan wafatin sayyidina ibrahim sahabbai suna ta ya rasu da layi kai ne za ka yi mana faɗa in ka ga mu cikin irin wannan hali muna cikin damuwa in muka ga mu cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda wato ya ga annabi ga sayyidina ibrahim gashi har ya girma gashi can cikin aljanna gashi cikin shugabanni ya samari aljanna har ya girma sai Allah ya nuna mishi yana wabari da Allah ya nuna mishi gashi can aljanna yana cikin manyan manyan samarin aljanna kuma ya shi zuciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da aka kawo zuciyarsa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka a lokacin da aka rasa shi to wannan abin da ya sa sai sahabbai duk sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka ya nuna addininsa to sai ga wasu kuma ya faru sai suka ce har rana ma tana nuna addininta akan rasulun na Ibrahim sai annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya kauto da zukata zuwa ga abin da aka fi so su sani ba wancan kaɗai ba ya ce ya ce la ya sifani mauti a hali wala da hayati to akwai abin da aka fi so su sani me aka fi so su sani aya da tsoratan wadda ba wai ta yi musuki saboda mutuwar ko rasul sai da ibrahim alaihi salatu wassalam ba a'a abin da ke cikin tsoron sama lallai a tsoron su abin da ke cikin na wa'azi lallai a wa'azi ya fi su san shi bisa ga danganta abin da ya faru ga watan rashin sin alwari amma ayoyi na Allah sama aya ta kama to takan nuna alama in wani yayi wa fati daga cikin bayan Allah an shafe haka sama ta nuna alama ba lokacin damana ba ne amma da aka ɗauko Allah a shi da babu su hajar an ɗauko Allah a shi sai ga sama tana yi ma Allah a shi ruwa tana yi ma Allah a shi ruwa kuma lokacin damana ba ne a ga wata aya ce na girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala da hafiz hajar har da sun fita ma aya ce to haka aka haka ne kowanne daga ayoyin Allah ne suka yi su nuna addini to amma yanzu ba mahallin abin da ake so a sani bane sai sai maza ta kau da hankali ai akwai waɗanda yake cewa ba wa kan alaihi musama sun mutu amma sun bata damu su bata damu bata nuna addinin ta ba a kansu kenan akwai waɗanda saman ke nuna addinin ta a kan rashin su wannan dai a gano cewa la yasifani qawli ahli wala li hayati kautuwa ne daga ga wani abin da aka fi so a sani ba wancan da kuke magana kan shi wa'azin da ke ciki da tsoratar da ke ciki lallai a tsoratu kuma a tsoratu fa ina rayu ma kun zaku da sala dan kun ga haka fan zaku kuma zan maza ku fake ila salati zuwa ga sallah aka ce tashi ku fake shi ne fan zaku asalin fan zaku ku firgita ku tsoratu to al'ada ta duk wanda yake cikin firgita da tsorata a taimako ke ma ta kuma ku ne yi taimako sai su fassara fastarinu wa su fisara kuma da yi ta fastarinu sauri fassara dama sallah al'ada duk mai neman yayewa bala'i yake cikin wani musiba to ya nemi yayewarsa da haƙuri da tsaro واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة ذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم فانصروا وأنتم في جوغاوة sannan ku nemi taimako ku faki ku ta samma wato sallah don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi maza maza tashi sallah can riwaya jiya fasal an yi magana Abubakar ibn Arabi ne shi in ka haɗa wani kanancin da baki da abinda an zuwa su ne umarni na umarnin abu da ya ce masu laha fadilun laha ko fadilu wa sallu wa kafiru wa tasaddaku sannan kuma wa'adi wa'adi kaga sallu wasu laha wajru كبروا أعرفوا سلموا تصدقوا tasabbi abubuwa guda shida ne amma ba ba su cikin cikin hadisa wani hadisin hudu bai ambata kamar hadisin jiya ya ambata amma har yanzu ba mu zo hadisin da yake bukurullah fa idza ra'aytumuhuma fadhkurullah yana nan gaba in kun ga haka to maza maza ku kama zikirin abin na'am na'am na'am zai yi ta akan wannan hayar ne zai yi ta akan wannan hayar ne duk wanda zai zai yi ta akan wannan hayar ne ruku'an da sujudu guda ne sannan kuma a mazhaban malikiya shi a musulmi na wata ba ma jami'a ne ba jami'a ne ba wani kuma zai yi fara azaban azaban ne za a yi ma'ana kusurfi na rana shaddi jami amma ba mu ba shi ake da akwai bambanci tsakanin na musu shamsi da na alƙawar وكان يبدو كثير بن عباس كثير بن عباس يا موشيني كلام بن عبد الله بن عباس لكن كلام بن عباس أن عبد الله بن عباس يجد عبد الله بن عباس تجد أنا شيء كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا لم يكن غريس كان يحدث يا من أرزم توا يا من أرزم توا يوم خسفت الشمس بمسائل سوا يا من أرزم توا لو كان وجد حديث قوة من عائشة وأن حديث القوجود حديث وأن شهاب تكن قوة تكن أم المؤمنين عائشة والإمام البخاري يشهد حديث ويجي كان كان يحدث وقصد الشيخ المستهدس قروة الحبشة فقلت لقروة سينتي بالوجود الزبير وانيتي وانا مقالة ابن شهاب الأسدوري محمد بن مسلم شهاب الأسدوري سيدي سيدي قروة إن أخاك يوم قصد الشيخ في المدينة لم يجد أراك أتي مثل الصبح يسكت تنبيه yace dan uwanka yau ma kasabat shamsu wane ne wa man inna akaka sai dai dan uwanka da yace yana da Allah da zuwa shi ne dan uwan dan uwan rutu zuwa yace dan uwan na ga yau ma kasabat shamsu ranar da rana ta kusubi bil madinati a madina lam yaziku bai daɗa ala a daidai a zarar ko iyi wani sassu misalin azuba misalin asuba ma'ana bai daɗa ba a kan yadda asuba take raka'a biyu yadda ake yin ta da rukunin biyu da sujadu hudu ba na ake asuba ba kowace raka'a uku kowace raka'a sujada biyu to shi bai ƙara ba a bisa waɗannan mista su yadda duka ba na asuba haka ne haka ne a zai ce eh haka ne to me yasa ya ce annahu akhfa sunnata ya kuskura sunna ba haka ne li'annahu akhfa sunnata akwai maganganu da yawa akan bayanin li'annahu akhfa sunna sai ne saboda lokaci insha Allah satin mai zuwa za a faɗi wasu na ganin a lam yuqti sunna bai kauce wa sunna to ya haka ne shi ne malamai sun yi maganganu da yawa kan wannan magana ta ubutun da zubair amsa da baya kan wata sallar abdullahi ibn zubair rabbi allah wa